ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان أو أراده الكناية راجعة إلى ماذا إلى السفر أو أراد السفر في رمضان قال حدثني يحيى عن مالك يشي باب ديزونا بيان me mutum zai yi in tafiya ta kama shi cikin azumi ko kuwa a'a ya tafi cikin azumi zai dawo gida zai la'akari da lokacin da yake gida tafiya ta kama shi zai tafiya din nan matafiyi an ba shi izini ya sha azumi ya rama alaisa kazalik to ya tafiya ta kama shi bai tafi ba har alfijiri yake ya fito lokacin ya waje ba kan shi mai amma kuma matafiyi ne zai iya cin abinci kafin ya fara tafiyan ko sai ya fara tafiyar sai mai sai a ba ba ba ba cikin wannan eh mutum zai matafi zai tafiya kafin ya fara tafiyan an yi sallar asuba ba an fara azumi ba to zai iya cin abinci gida sa'annan ya fita ya kama hanya ya je airport ko ya shiga mota ya tafi sai ya kama hanya eh ma mana au ala safari قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم يتي سيدنا عمر يا كسنجي ينا تفيا أجمت أزمي ya san cewa wannan wannan yau zan koma gida amma zan shiga gida annau dakhil almadina min awwal yawmihi zai shiga zai shigo gari bayan alfijir ya keto to sai ya shiga gari da azumi sai rawo gida da azumi kenan ko ma'ana abinda ake kenan kai tafiya kana Abuja zaka zo Kano ka san zaka shigo Kano kafin shan ruwa ko ka san zaka shigo Kano an fara azumi ma'ana bayan sallah asuba kenan ya ce sai ka ɗauko azumin ka shigo gida lafiya lafiya ko kuwa a'a za ka yi tafiya baka fara tafiyar ba har aka yi sallan asuba ma'ana azumi ya fara kenan ko to kai kuma tabbas ka shi ka shirya za ka yi tafiya za ka iya cin abinci ka kama hanya ka tafiya ko sai ka kama hanya ka kai hanya tukun ka ci abinci malamai suka ce za ka iya cin abincin ka kana gida akwai risala karama da shehu nasir bin albani yayi fi jawazi iftar sa'ib kabla safari an fahimta eh ba ku san wa'annan bane tukunna قال مالك إمام مالك يتي من كان في سفر wanda yake matafi fa'alima annahu dakhilun ala ahlihi min awwal yawmihi shi san cewa zan dawo gida farkon rana yaushe ne farkon rana bayan alfijir ya keto amma in aka ce kafin alfijir ya keto sai a ce ƙarshen dare kenan an fahimta وطلع له الفجر قبل أن يدخل الفجر كي توكافين شغارين دخل وهو صائم sai shigo gida ya zo gida alhalin kasancewa yana cikin azumi saboda me saboda kafin ya shigo gidan matafiye ne aiko to amma ai an ba mutum izini zai iya sha albashin ya rama alaisa kazalik qala yahya qala malik wa idza arada an yakhruja fi ramadana in mutum zai tafiya a cikin watan azumi fatala alahul fajr wa huwa bi ardihi sai alfijir ya keto kafin ya fita yana gida ko yana gari kafin ya fara tafiya qabla an ya kharuja kafin ya bar gida ko ya bar gari fa innahu yasumu zalika al-yawm aka ce zai zai azumci wannan ranar bai ba shi da izinin ya ci abinci sai in ya fito ya yi tafiya to akwai na dalilai da nasoshi da suka ba da izinin haka fi jawazi iftar sa'imu qabla khuruj qabla safarihi akwai risala da Sheikh Nasir bin Albani ya tabbata aka tabbatar da haka qala malikun fi ar-rajuli yaqdimu fi safarihi wa huwa muftirun imam malik sai ka wata matsala kuma mai wahala yace mutum matafiyi ne sai ya dawo yana tafiya an ba shi izini ya sha azumi ko ba ba shi ba sai rannan bai azumi ba sai ya dawo gida da azahar ko la'asar kafin rana ta fadi sai kuma ya tarar da matarsa ita kuma tana haila ai ba za ta yi azumi ba amma ta tsarkaka da azahar ko la'asar ko sha biyu ta tsarkaka ba azumi kanta shi kuma ya shigo gida ba azumi kanshi yace zai iya saduwa da ita وامرأته مفطرة حين طورت من حيضها في رمضان أن لزوجها أن يصيبها إن شاء معنى يا داو daga tafiya a cikin tafiyan ya sha azumin ya zo gida ba azumi a kan shi ya tarar da matarsa ita ma ba azumi a kanta ko ba ta da lafiya ko ita ma ta yi tafiya ta dawo ko ko ta tsarkaka daga jinin haila ba azumi a kanta daga sha biyu ko azahar kafin ko la'asar kafin rana ta fadi su duka ba wanda ke da azumi a kan shi ya ce za su yi saduwa ba komai to in suna cikin tafiya ne su duka kuma suka sha azumin fa za su iya ko ba za su iya ba za su iya za su iya su duka suna ba su da lafiya suka farfado kafin rana kafin rana azumi za su yi saduwa da juna eh saboda me saboda hurmatu saum alfarman azumin yana farawa ne daga mai tulu'ul fajr a lokacin shari'a ta ba su izini tunda shari'a ta ba su izini su ci abinci duk abin da za a yi za su iya ya halatta su yi saboda mai suna azumi ne ba sa azumi kamar wanda ya ce in mutum ya iso gida da shauran rana ya kame bakin shi aka ce me amfanin kama bakin ba shi da amfani tunda ya iso gida baya azumi ga imamu malik ya ce zai iya saduwa da matan shi ma balle cin abinci eh me ya amfani ya kame bakin ko mutum ya zo ya musulunta kafin ya zo kamar karfe tara ko goma da safe shi ya musulunta da shi aka fara azumi azumi ya waje ba a kan shi lokacin da alfijir to sai a ce ya kame bakin shi zuwa faduwar rana to me ya amfanin kame bakin zai ci abinci sai ya ci abincinsa sai duk abin da ya halatta masa ya an fahimta? eh a'a sai hujja ya ce zai rama me yasa zai rama eh yaushe musulunta kafin a yi kiran assalatu ko bayan sallah asuba a lokacin da azumi ya wajaba a kan mutane ya wajaba a kansa bai wajaba a kan shi ba bai wajaba a kan shi ba shi yasa ba sai ya rama ba ba haka ba ne ba babu kaffarati man aftara fi ramadana su malikiya duk da tsananinsu a yan gafata wanda imam maliki bayar to maliki shi wannan hadisan da zamu karanta za su fito mana da wata matsala da ta wahal da malikiya ko malamai baki daya wani ya zo ya sha azumi aka ce ya kafara to ya suka ce duk shan azumi da kai da gangan sai kai kafara malamai suka ce a'a kafara sai jima'i ake maka kafara an fahimta da aka ce imamu malik mun karanta wancan sati mutum zai iya sumbantar matarsa yana azumi ko tana azumi ko yana azumi azumi bai karye ba suka ce amma sai in zai iya kiyaye kansa in zai iya kiyaye kansa to in ba zai kiyaye kan in ba zai iya kiyaye kansa ba ba ya haramta gare shi bane saddu zara'i shine ake cewa babu saddu zari'a in ba zai iya kiyaye kanshi ba ya rungumi matarsa da rana ko ya sumbanci bakinta ko ya sumbance ta ko ya rungume ta ko ya shafi jikinta ko ji menene da menene sai ya kasa hakuri sai ya sadu da ita to wannan kasa hakuri da ya sadu da ita saboda kar a kai nan sai aka haram aka ce mishi kada ya yi shine min babi saddi zari'a saboda malikiya suka ce in mutum ya fitar da mazi na karya azumi mani na karya azumi kaza na karya azumi shekaru talatin kullum aka zo makaranta ɗalibai student ɗalazu dumalan gashi duk malikiya ɗalibai malikiya suna shan wahala ya je university an hadu aji ɗaya maza da mata duk wacce za ta je aji sai ta kore akwatu ba haka bane ba ta ci kwalliya yana kallon ta sai fitar da mazi kullum azumin shi ya karye sai ran da ba za a je makaranta ba kullum azumin shi ya kare aka ce a fitar da mazi in ya kalle ta ya fitar da mazi ko ya rungume matarsa ko ya rungume ta ya fitar da mazi azumin shi bai kare ba fitar da mazi baya kare azumi an fahimta har malikiya malikiya ma sun ce mani ma fitar fitar da mani baya kare azumi amma aka ce in kai da gangan ka fitar da a ce fitar da maniyin kaɗai ke karya azumi suka ce in mutum ya yi bacci da rana ya yi mafarki in ya yi mafarki ya fitar da maniyi suka ce me aka ce me azumin shi rana zai ci gaba da azumin shi da a ce fitar da maniyin kaɗai ke karya azumi da shi ma azumin shi ya karye ke an fahimta babu kaffarat man aftara fi ramadan babin da yazo na wanda ya sha da gangan me ke kan shi yace kaffara yace babu kaffarat man aftara fi ramadan قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريره ان رجلا افطر في رمضان ان رجلا افطر wai mai kenan wani mutum ya yi mai ya sha azumi to ba su nuna me ya yi har azumi ya kare ba aftara da wannan kalmar aftara din ina ya fassara shi ya sadu da matarsa to shi aka ce sai mutum ya sadu da matarsa shine azumi da gangan ita mantuwa ne fa eh eh eh to misali me to za mu zo aftara fi ramadana wani mutum ya karya azuminsa a cikin watan azumi fa amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yukaffira bi itqi raqabati sai manzo Allah ce yayi kaffara ya adda wuyayi aw siyami shahrayn mutatabi'aini ko azumi ko azumin wata biyu jere au it'ami sittina miskinan ko ya ciyar da miskinai sittin faƙala sai ce la ajidu ya ce ba zan iya yin kowane ɗaya a cikin waɗannan ba ba ni da wuyaye da zan yanta ba zan iya yin azumin kwana sittin ba kwana talatin ma na kasa hakuri faƙala la ajidu fa'utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi araqi tamarin تمر ساكا من الله صلى الله عليه وسلم دبينو فقال خذ هذا فتصدق به yace ka ɗauki wannan dabino dabino kuma abinci ne fa a wajensu ka ɗauki wannan ka je kai ciyar ka bayar sadaka faƙala sai ce ya rasulallah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma ahadun ahwaja minni yace ai duk madinan nan ba wanda ya kai ni bukatan wannan abincin da aka ce na je na bayar ni ma gidanmu muna bukatan wannan abincin fadahika rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hatta badat anyabu sai manzo Allah ya dariya thumma qala kulhu yace je ka ku ci a gidanku sallallahu alaihi wasallama da a ce da malamai da kowa ana bin kyawawan ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi kenan al'amura duk sun yi da sun zo mana a cikin sauki ya da addini sai zamo cikin sauki to amma matsala ta rikice kowa son zuciyar sai ke bi kowa son zuciyar sai ke bi to wannan riwayan da ce aftara rajulun wani mutum ya karya azuminsa da me abinci ya ci ruwa ya sha saboda karya azumi da abu nawa ake karyawa abu uku ne duhul ya ci abinci sa cikin shi ko ilaj ko ya sadu da matarsa ko huruju da min haid ko haila shi ba suke karya azumi ba abubuwan da ke karya azumi ke wani mutum ya karya azuminsa ba a ce me ya karya azumin ba to wannan akan wannan malikiya duk wanda ya karya azuminsa da gangan ruwa ya sha abinci ya ci sai yayi kaza sai yayi kaza sai yayi kaza to shi matsalar ta yi wahala kaɗan an fahimta to shine ake fassara wannan hadisin da hadisin da zai zo bayan hadisin da zai zo bayan wannan ya bayyana me ya karya azumin me aka yi har azumin ya kari an fahimta wannan mutlaqi ne aftara wannan kuma muqayyad ne al-iftar bil jima' wa yuhmalu al-mutlaq mahma wujida ala alladhi bil wasf minhu qayyida sai me a wannan aka ce aftara ba a ce ya sadu da matarsa ba ko abinci ya ci ko sha yanzu ba abin da ya kawo mace ne aftara ma mana aftara ya karya azuminsa da me abinci ya ci ruwa ya sha ba a kai nan ba tukunna ko قال وحدثني عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بن المسيب أنه قال سعيد بن المسيب جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره جاء أعرابي فائل جاء كينكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قايا كينا يضرب نحوه نحره حالة كونه يضرب نحره wani balarabin karkara ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana dukan kirjinsa asabtu ahli na sadu da iyalina wa ana sa'imun alhali kasancewa ina azumi fi ramadana a cikin watan azumi fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa manzon Allah bai tambaye shi da gangan kai ko mantuwa kai ko me ya faru ne ya aka yi ya aka yi sai ce mishi hal tastati'u an tu'tika raqabatan wannan gatan yayi masa yawa zaka iya gata kenan kuma ko mutum yayi wannan in ya zo maka yanzu tsawa za duk sai an dake shi ba sai maza ce zaka iya ɗan ta wuyayi fa qala la yace a'a faƙala sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tashi daga nan ya ɗaga kuma ya ce, Hal tastati'u an tuhudiya badana za ka iya ka bayar da rakumi badana? Kalala ya ce, A'a, kala fajlis shi ce, zauna. Sallallahu Alaihi wasallam zauna. Kalman da kai la ilaha illallah tana da daraja ta shige a wulakanta ka ba a wulakanta da ɗan adam. zauna sai zauna faƙuci rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi araqi tamri shaka kwandon dabino faƙala sai manzo Allah ce khudh hadha fatasaddaq bihi daukaka je ka ciyar ka fara ka kenan faƙala ma ahadun ahwaja minni yace ai ba wanda ya fi ni bukatan wannan abincin ni ma ba ni da abinci faƙala kulhu sai manzo Allah ce je kaka ci wasum yauman makana ma asabta wasum yauman makana ma asabta kai azumi kwana ɗaya ramuwan abin da kai an fahimta to za mu dawo a hankali akwai مسألة أصولية تنقيه المنات وتحقيق المنات تنقيه منات الحكم وتحقيق منات الحكم جاء أعرابي الأعرابي لا دخل له في الحكم ولو جاء حضري الحكم واحد أليس كذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دخل له ولو جاء إلى أي عالم مفتي الحكم لا يتغير يضرب نحره ضرب النحر لا دخل له في الحكم ولو يمسح نحره الحكم لا يتغير وينتف شعره ينتف شعره ولو يرجل شعره أو يدحن شعره لا دخل لهذا في الحكم ويقول هلكت أو هلك الأبعد قوله هلكت لا دخل له في الحكم ولو قال حييت ما لا, لا يتغير الحكم أليس كذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك wannan abu da kake daga me faru sai ce asabtu ahli alaysa kadhalik to tanqihu manatil hukm kenan kasancewar shi balarabin kauye ne yazo ba shi da alaka da hukunci ko da balarabin ko da dan birni ne hukunci ɗaya ne yana dukan kirjinsa yana figa ko da duk waɗannan ba su da alaka shi ne ake cewa tanqihu manatal hukum duk abin da ba shi da alaka cikin zartar da wannan hukunci cire shi ake yi to sai a zo tahqiqul manat tahqiqul manat menene ma huwa manatu hadha al-hukm ay tarqihul manat duk abinda ba shi da alaka da hukuncin an cire shi to sai kuma za a yi tahqiqul manat menene tahqiqul manat me yasa aka ce yayi wannan azumin ko yayi wannan ya biya wannan abin ya sadu da matarsa da rana to hukunci ake aiki da shi duk wanda ya sadu da matarsa da rana da gangan hukuncinsu ɗaya ne balarabin kauye ne mutumin birni ne fari ne ko baki ne ya zo yana dariya ne ko ya zo yana kuka ne ya zo yana dukan cikinsa ne ko yana shafan cikinsa ne ya zo yana fiske gashinsa ne ko yana taji gashinsa ne duk wa'annan ba su da alaka da hukunci manatul hukum shi ne ya sadu da matarsa da rana a watan azumi هذا معنى تحقيق المناد وتنقيه المناد مفهوم to wannan hadisi na farko aftara rajulun to shi yasa malikiya suka tafi za mu karanta insha Allah qala malikun qala ata'un fasa'altu sa'id ibn al-musayyib kam fi dhalika al-araq min at-tamri sai na tambayi sa'id ibn al-musayyib wannan mazubin dabinun da ke ciki zai kai nawa fa qala ma baina 15 sa'an ila 20 yace zai yi kaman sa'i 15 ko 20 qala malikun imam malik ya ce samitu ahalar ilmi ya kuluna ya ce na ji malamai imam malik ya ce na ji malamai lalle wayannan malaman sun isa malamai laisa alaman aftara yawman fi qada'i ramadana bi isabati alihi naharan aw ghairi zalika al kaffaratu allati tuzkaru fi ar rasulillah sallallahu alaihi wasallam imam malik sai shigo da wata mas'ala kuma yace in mutum azumin shekari ai zai rama ko in mutum ya sha azumi zai rama ko to ramuwar da zai yi din nan zai jera su ne ko ko a ramuwa za ka iya bambanta azumi ana yi ne ba sha sai ka sha azumi kwana goma ka zo za ka rama dole ne ka kama sai ka yi kwana goma ko za ka yi ta yi kana tsallakewa za ka ta yi kana tsallakewa ko في من أصاب أهله نهارا في رمضان وإنما عليه وإن متن ينا قضائي bayan azumi an ce ya shi azumi kwana 60 ba sha sai zo yana cikin azumi kwana 60 din nan kuma sai sadu da matarsa shi ma sai ya azumi kwana 60 ya ce a ba abin da ake ciki kenan ba wannan darajar watan azumi watan azumi ke da wannan darajar amma in kana kafara ba cikin watan azumi ba ne sai ka sha wannan sai ka sha kafara wannan saduwan kuma zai haifar ma da wani kwana 60 ga kwana 60 ga kwana 60 ga kwana 60 في من أصاب أهله نهارا في رمضان وإنما عليه قضاء ذلك اليوم قال مالك وهذا أحب ما سمعت فيه إلي إمام مالك يتي وانا شيني أبن دنفسو تكين أبو بوان دنجي an fahimci abin da malik ke faɗa mutum ya sha azumin watan ramadana sai ya zo shawwal ko zulkada yana biya ba azumi ba ne ba ramuwan da kake yi kuma da ranar shi ka sadu da matarka kuma a cikin ramuwar da kake yi wannan azumi sittin kuma ya kama ka koko a'a ramawa za ka yi eh ɗai za a yi wannan alfarman kwana sittin ɗin cikin watan azumi ne an fahimta babu ma ja a fi hijamati sa'imi duk sa'an da zaka ji malikiya sun ce duk wanda ya kare azumi sai kaza ja'a aftara rajulun shike to kuma malamai suka ce aftara rajulun din mutlaq ai an kayyade shi da ya sadu da iyalansa to shi suka ce abinda zai sa kai ka fara kwana 60 shine mutu isar da matarsa amma ya sha azumi da gangan da gangan ya ci abinci da rana ramawa zai yi istighfari an fahimta babu ma ja a fi hijamati sa'i babin da ya zo na bayanin mai azumi ya yi kaho ala haddasani ya haya an malikin an nafi'in an abdullahi bin umara annahu kana ya hattajimu wa huwa sa'imun abdullahi dan umar yana kaho alhalin kasancewarsa kuma yana azumi ya halatta kenan ko bai halatta ba kala sun mataraka zalika ba'adu sa'an nan kuma ya zo ya daina yin kaho a cikin yana azumi fakana iza sama lam yahtajim hatta yuftira sai kasance in dai azumi to ba zai kaho ba har sai in ya sha ruwa sai in ya sha ruwa ala hadathani an malik an ibn shihab anna sa'd ibn abi waqqas wa abdullah ibn umar kana yahtajimani wa huma sa'imani abdullah dan umar da sa'd ibn abi waqqas suna yin kaho alhalin kasancewa suna azumi ala hadathani an malik عن هشام بن عروه عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم يا كسنجينا أزمي ينا كهو الحال كسنجينا أزمي ثم لا يفطر سأنن بايا كريا ونا أزمي قال وما رأيت احتجم قد إلا وهو صائم yace ban taba ganin sa yayi kaho ba sai yana azumi qala malik la tukrahu al-hijja imam malik zai fatawa kenan la tukurahul hijamatu lissa'imi yace ba komai yasa ake ce ma mai azumi kada ya kaho ba ba wai ya haramta bane ko kahon zai kare azumi bane illa khashyata min an yatufa walau la zalika lam tukura ai abinda ake masa gudu yana azumi kuma yayi kaho za ji cice da jinin sa ne ai sai samu rauni ya kasa cika sa azumin sai karya azumin abin da sa ake masa gudu kenan amma in zai yi kahon sa ba tare da yayi rauni ba azumin sa lafiya lafiya yace ba a hana ba a hana ba walau anna rajulan ihtajama fi ramadana imam malik yace da mutum zai yi kaho a cikin watan azumi thumma salima min an yuftira sannan ya gama kahon sa lafiya lafiya bai rauni ba bai ji bai sha wahala ba ya cika sa azumin sa lafiya lafiya lam ara alaihi shay'a yace ai ba laifi wa lam amuru bil qada lidhalika al yawm alladhi ihtajama fihi imam malik yace ai ba laifi ba zan ce mishi rama ranan da ya kaho a cikin ba لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام yace abin da yasa aka karhanta kaho ga mai azumi saboda kar ya saka azuminsa a cikin kasada ka cikin wahala a cikin kokwanto yana azumi ya je ya kaho ana gama kahon kuma ya samu rauni to ai dole zai karya azumi kenan abin da yasa aka hana shi kenan famani ta jama wasa lema min an yuftira duk wanda ya kaho ya gama lafiya bai karya azuminsa ba hatta yumsiya har ya lokacin shan ruwa kai fala ara alaihi shay'a yace ai ba komai وليس عليه قضاء ذلك اليوم a wajen imamu malik ba sai ya rama wannan ranan ba a wajen a fatawa imamu malik kaho baya karya azumi ke an fahimta babu siyami yaumi ashura babin da ya zo na bayanin azumin ranar ashura قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروه عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت نانا عائشة ما تم من الله صلى الله عليه وسلم أور مؤمنين تشي كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية يتي رانا عاشوراء رانا تشي قريش واكي أزمت أتشكين جاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية يتي منظر الله شما ينا أزمت رانا عاشوراء ألوكة جاهلية falamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-madina da manzon Allah ya iso madina samahu sai azumin ashura din wa amara bi siyamihi yace ayi azumin ashura din falamma furida ramadan da aka far da aka farlanta aka wajabta azumin wata ramadana kana huwa al-farida sai wa ramadana wa azumin wata ramadana ya zamo shine farilla ashura ya zamo nafila wanda ya ga dama yayi wanda bai ba babu laifi wa turika yawmu ashura aka bar ran sallan ashura azumin ashura faman sha'a samahu wa man sha'a tarakahu wanda ya ga dama yayi azumin ashura wanda bai ga dama ba kada yayi قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حجة يتياجي معاوية ابن أبي سفيان معاوية ابن أبي سفيان suna cikin manyan sahabbai da matsaloli suka fito a hannunsu muawiyat ibn abi sufyan yana a ina ya zauna ha sham kasar rumawa kenan ya zo umar ya ce yaya za ka zo kaza kaza kaza ya ce a'a rumawa ne in ba mu yi wannan abubuwa ba shi su rena da mu mutum ya je ya karatu saudiya ko kasashe lara ya zo cikin kano kona sai ta sa jallabiya doguwa da dan abin nan ba zai dace ba sai ya sa babban riga shi ma an fahimta zai ce a wannan rumawa ne haka suke sai manya-manya in muka zo suka gamu haka-haka sai su rena da mu saboda ya kware a cikin mulki ya akwai wani mutum da ya ce shi ba zai ma'awai baya'a ba bai yadda da khalifa ba ka yadda khalifa ne mana amirul mumini na ya ce ba zai ce amirul mumini na ba sai mu'awai ya ce ku taho da shi aka taho da shi ai ka san da ana wa gallakatul abwab abwab ne ko kafin ka je ka ga sarki sai an tsallake tsoro sai an tsallake kofa a tsallake kofa a tsallake kofa ya shiga yana jira ya ga Muawiya aka tsallake kofa ta farko an yi an yadda amirul mu'minin fa yake fada aka tsallake kofa ta farko ina yake aka ce tukunna aka tsallake na biyu aka tsallake na uku sai da aka yi nesa aka je yana shiga ya ga mulki sai rike cici assalamu alaika ya rasulallah wanda aka ce ce amirul mu'minin ya ce a'a kaga ya rikice ya ce assalamu alaika ya rasulallah to haka ake in kana so abu ya kurjini shi yasa zaka shiga saraku da zaka ga fada wane ne yafi kusa da sarki a'a a'a ba sallama ba ne shamaki to sai ga shamaki an ɗauke shi garuji kuma ya sa riguna manya-manya kowa ya gan shi sai ya ji shakka to da shi haka ake ake kambama waje ake gyara waje ba haka ba ne ba kana gani kana ganin shamaki kai da kanka kasan mulkin ba a wasa ba da wasa ake amma aka yi abubuwa aka sake su komai sai ga za a rena da abin haka sai na umar ce ya muawiya ya za ka yi ce ya alifa wa'annan rumawa ne abinda suka saba kenan in ba haka ga suka ga mai za su rena da mu in suka rena da mu shi kenan kuma ba abinda za mu an fahimta duk inda ka yi kana dawowa can kasar saudiya kasashen larabar lafiya za a sa da gutura da menene da menene shi kenan kowar malami sai ka dawo kano ko sakkwato ko menene da menene kuma sai ka ganka da wannan kankanin karamar rigar jallabiya sai me sai ga zama zan bambar kwaiki na haka zai abin nan ba kwarjini ba kwarjini abin da ake so kai ma ka dinka riga mai hannu karata ya karata shi kenan ko da farace ko da ba ta da komai ko da ba surfani ba komai babban riga kai ma karata ya kai ma karata ya idan abin da bai saba ma shari'a ba zai taimaka ma addini to shine maslaha kenan inda maslaha an fahimta ai kowa ya san maslaha ai ko yanzu rayuwar duniya duk ta gida ne kan me duk wanda ya ce ma yana yin abu akan aqida yanzu ƙarya yake abin da ya saura yana tafiya kan aqida kadai shine sunna ita ma sunnan yanzu an so mu gurbata ta maslaha tana shiga ciki eh mutane sun fara sa matsayi son zuciya da son kaza da son kaza sai su ɗauki sunan sunna su su sarkafa duk wani abin da ka sani yanzu ya zama maslaha za a shekara ashirin ta arba'in hamsin ba shiri wannan na kaza wannan na kaza da maslaha ta zo a hade sai me ba don Allah aka hade saboda maslaha duk kasashen duniya duka har kasashen turawa kowa maslaha yake bi tattalin arziki inda ya ga maslaha shi za ka ga 'yan siyasa kowa maslaha yake bi shekara ɗari yana cikin siyasa da ya ga tab sai tsallaka ya koma can saboda maslaha duk wanda ce yana yi don aqida ko kiyaye surutu ne dai kawai abin da ya samu tsawon rai yake tafiya kan aqida ita ce sun shine sunna ita kanta sunna yanzu son zuciya ya shiga a ciki an ɗauke ta ana neman duniya ana neman girma ana neman kaza ana neman kaza ana neman kaza an fahimta to shi sa sai ka yi hankali komanka ya tafi kan turba komanka ya tafi kan aqida in ba haka ba wallahi zaka zama suna ne kawai suna ne kawai kowa yana yi ne don maslaha maslaha kuma wata shige kuɗi mukami kuɗi mukami su ne maslahan da ake ake a wannan da suke kafin suna ta zo ta yadu ta menene kowa ya san kowa na kafirta kowa kowa ba yadda da kowa ba da suna ta zo suka ga ayi maslaha sai an hade sai me to hadewa da aka yi a zuci aka hade ko a baki har ada da kasa ba shi ne tsakani har ada da kasa kasashen turawa guda biyu manya-manyan duniya din nan ba za su taba haduwa ba kowa bai yadda da kowa ba amma dole kowa kuma na shakkan kowa kowa na shakkan kowa shi yasa ka samu zaun ka zauna lafiya da ɗaya za ta kaɗaita da ƙarfi ba za ka zauna lafiya ba tana shakkan waccan waccan ita ma tana shakkan waccan tun wannan ya mallaka wannan ma ya mallaka na sake zai sake duniya sai ta tashi dama ku ka tada duniya ku ne kuka tada ji duniya ba ku da gida sai duniya eh dama mai tallaki shiri shine shike aka ce a fada ruwa mai tallan yalo murna zai amma mai tallan gishiri ba zai hasara ba haka bane ba ku ne kuka tara duniya banda ita ba ku da abinda kuka sani ita kuke bautatawa kuma kuka mallaki kowa ya mallaki abinda in ya sako nashi duniya za ta kama wuta wane na da shi wane na da shi ina shakkar shi yana shakka ta to sai duniya ta zauna haka nan duk rayuwa da haka ake tafiya sai an samu balance ko to sai a samu lafiya zaman lafiya kowa maslaha yake bi yanzu wai aqida addini menene da menene an tashi kan wannan tin tin tin tin shedan ya dauke mutane akan wannan amma ba za ka sani ba sai kana tunane kana bincike kana kallon al'amurra da mata mahangan addini to shine za ka san cewa al'umma ta kauce hanya al'umma za ta halaka Allah ya kiyaye. An fahimta? Kowa maslaha yake bi, maslaha kuma kuɗi mulkami mulki. Ya, haddasa Bab? Ah. معاوية كان أنه سمع معاوية ابن أبي سفيان يوم عاشوراء رانا عاشوراء عام حج وهو على المنبر يهو منبري يقول ينا فتشوى يا أهل المدينة يا قومتان المدينة أين أولا أين علماؤكم إنما علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم ناجي منزون الله صلى الله عليه وسلم ينا فدا ما wannan ranar Ashura ranar Ashura wa lam yuktab alaikum siyamuhu na ji manzon Allah na ce wannan suna ranar ashura amma kuma ba a wajabta muku azumin ashura ba wa ana sa'imu amma ni ina azumi faman sha'a falyasum wa man sha'a falyuftir kun ga adalci ko ni ina azumi wanda ya ga dama ya azumi wanda ya ga dama kuma ya sha haka shi usman dan fodi ya ce shi ma bai kamata malami ya takura ma al'umma ka takura ma kanka ka sauwaka ma al'umma in kana so ka yi tsantsini ka takura ma kanka amma al'umma ka fada musu gaskiya wannan abin ba wajibi ba ne ni ne nake so nake yi an fahimta saboda kowa ya san hukunci ba shi ne ma'awai ibn abi sufiya da ya yi ba eh dama mu'awiya ya san shi yana da matsaloli an tuna kisan sayyidina ali ko eh هذا ما هذا عليه امير المؤمنين علي بن ابي طالب يجي من يدك امير المؤمنين يوشي زامو يكيكا علي بن ابي طالب معاويه بن ابي سفيان هكذا ذاك فدا سيدنا علي يجي اشهد ان لا اله الا ان محمد رسول الله سبب قصه الحديبيه هذا ما احد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتي اه محمد بن عبد الله سيدنا علي يجي بزي شاري با manzo Allah ce kai yace a'a manzo Allah ya kama ya share yace sattu samu mithlaha fataqbal wata rana zaka zo ka hadu da wannan mas'alar ka yadda manzo Allah ya zamanin shi bar duniya sayyidina Bakar ya zamanin sai bar duniya sayyidina Usman Umar ya zamanin sai bar duniya sayyidina Usman ya zamanin sai bar duniya aka zo zamanin sayyidina Ali dama da me aka fara sai zamanin sayyidina Ali da rigima aka fara da yaki yaki to shine aka ce yanzu ana son a daina yaki al'ummata aka ce an zo za a yi sulhu tsakaninwa sayyidina aliyu da mu'awiyatu ibnu abi sufyan sai aka ce a zo a rubuta yarjejeniya ce hadha ma ahada alai amirul mu'minin ali ibn abi talib amirul mu'minina shi mu'awiya ce a kefa da da mun yadda kai amirul mu'minin ne za mu yake ka ba za mu yake ka ba kace ali ibn abi talib to matsala kuma ta kai inda ta kai an zubar da jini ai barna sai ya tuna shekaru nawa kenan zamanin manzon Allah shekara nawa daga sulhu hudaybiya zuwa manzon Allah ya bar duniya sayyidina Bakar shekara nawa yayi sayyidina Umar shekara nawa yayi sayyidina Usman shekara nawa yayi sayyidina dai wannan baki da ana yi shi sayyidina Ali ya tuna yace tabbas Muhammadu bin Abdullahi manzon Allah ne wannan magana ya faɗi ta shekaru ana gashi yau abin ya faru lalle abinda manzo Allah ya faɗa haka yake قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أرسل إلى الحارث ابن هشام أن غدا يوم عاشوراء فصم وأمر أهلك أن يصوموا yace kaje ka ce gobe za a azumin ashura kai azumi ka ce ma iyalanka su yi azumi amma fa ba wajibi ba ne babu siyami yawmil fitri wal adha wad dahr waye mai kenan babin da ya zo na bayanin azumin ranar sallah karamar sallah ko babban sallah da kuma mutum ya yi azumin dahar azumin annabi dawuda yana azumi yau ya yi azumi gobe ya sha to mutum ya yi azumi tun daga ran da ya fara ba zai sha ba har shekara ba shi da ranar da zai huta kenan shine mazala ce la sama man sama dahar alaisa kazalik to zamu gani menene hukunci kasancewa la samun samun dar kaza kaza kaza kaza kaza za mu ga fatawan imamu malik kenan insha Allah malamai suka ce ba za a azumi ranar karamar sallah da babban sallah ba suka ce in an yi ma bai ba imam abu hanifa ya ce in an yi azumi ranar sallah azumi ya yi قال حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين yace manzo Allah ya hana a yi azumin kwanaki guda biyu ranaku guda biyu yawmil fitri wa yawmil adha manzo Allah ya hana a yi azumin ranar karamin sallah da babban sallah ya hana a yi azumi to nahayu tahrimin au nahayu tanzihin sai malamai suka ce na hayu ta harime in kai ma bai yi ba imamu abu hanifa ya ce tanzihi in kayi yayi alawa haddasani an malikin annahu sami'a ahlal ilmi yaquluna imam malik aka ce imam malik yace yaji malamai suna faɗan cewa la ba'asa bi siyamid dahari idza aftara al-ayyam allati naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an siyamiha wai ba laifi mutum yayi azumin dahar in ya huta ranar karamar sallah da babban sallah to ai bai siyamun dahar ba kenan ko ko yayi eh bai ba eh to amma ai ala taglib shekara kwana kwana nawa ke ci dari nawa dari uku da sittin da biyar ko dari uku da sittin da hudu to ai kwana biyu ba za a ɗauke su lissafi ba a cikin dari mutum ya azumin kwana dari uku da sittin da hudu ya bar kwana biyu ai ba karamin aiki ya yi ba eh وهي أيام من لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها وهي أيام من kwanakin da manzo Allah ya hana a yi azumi a cikinsu kwanakin mina ran sallah da me da kashigarin sallah da me kashigarin sallah aka ce ayyamu minan ayyamu aklin wa shurbin haka manzo Allah ya faɗa wa yawmul adha da ranar karamar sallah wa yawmul fitri da babban da karamar sallah da babban sallah fi ma balagana qala wa zalika ahabbu ma samitu ilayya fi zalika imam malik yace abinda na fi so kenan cikin abinda na ji to amma malamai sai ka ji an ce to ai manzon Allah ya hana manzon Allah ya hana kai in ka ji a ya manzon Allah zai hana baka ce ayi ya manzo Allah zai umri da baka ce kar a yi iya ilimin ka kenan sai ka ji wani babban malami ko malik ko imam abu hanifa ko shafi ko da ya ce a a kaza kaza kaza kaza kaza to suna da ka'ida ba saba manzo Allah suka yi ba suna da ka'idoji nahyu tahrimin wa nahyu tanzihin shi kansa in ya fahimci nahyu tahrimin ne ai ba zai ce ai sai ya fahimci ai wannan nahayu tanzihin ne saboda me saboda hujjan kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza to a wajensa ba haramun bane in kai yayi kenan manzo amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi kaza balli lafazin amara alhamzatu wal mim war ra amara amara da yi ya amaraka an taquma ya ce ma qum akwai bambanci tsakanin su ko babu duk fil amrin ne ko sai ce a wannan umurnin ba na wajibta ba ne da aka ce ka yi ɗin nan ba an wajabta maka ba ne abin da ya fi ne a kan haka in ya fahimci haka sai fatawa da cewa ba wannan umurnin ba na lazimi ba wajibi ba ne amur ijabin wa amur kaza an fahimta babu nahi anil wisali fi siyam babin da yazo na an hana yin dore a cikin azumi in kai azumi eh in kai azumi rana ta fadi sai ka sha ruwa ba sai ka ce a a ba zan sha ruwa ba har sai kuma gobe in ci gaba da azumi mutum zai iya eh eh me yasa yanzu ba zai yi ba yanayin me wani yanayi wannan rayuwa ta shiga ciki da babu ita eh rashin wadata abin hannu dafa akwai me har yanzu akwai tausayi fa لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة منذ الله جاء حرع الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة حج ينزو أكوي توسعي حج ينزو أكوي كذا أكوي كذا أكوي كذا سيكا تيتو أي أي كرنشي ba haka bane ba kasancewar abu yayi kaɗan zai hana samun shi kai ne baka san inda yake ba ko kai ne ba ka yi kai ma kana cikin wanda ya kawo ma shari'a ya kawo ma rayuwar rigima saboda me kai kana yi mutum yana yi haka ne an fahimta dama akwai ka'idoji na fahimtar wasan wata magana kana faɗin ta ka fassara kanka ne wata tambayan kana yin ta ka fassara gidanka ne a zaman a haka ake haka yake tafiya idan kana yin magana sai a yi dariya a titi iya a'a in mutum yana yi zai ce babu in kana yi zaka ce babu eh eh tun da aka kafa duniya ba ta zama wa abu ɗaya ba duk kowa ya zama mutumin kirki ko duk kowa ya zama lalatacce ba tun da aka kafa duniya haka ake ko an taba samun kowa ya zama mutumin kirki an taba samun kowa ya zama lalatacce ana kowanne ana samun shi in kai kana yi ai ba za ka ce ai wa yansu ka ce ai ba a yi ba a samu ba a samu din nan ka fassara rayuwa da kai halin ka ke an fahimta kada ka taɓa tsammani wai ka tambaya ka wallahi tallahi wata kana wata tambaya kana yi ka kana fassara kana fallasa gidanka ne kana fallasa kanka ne kana fallasa kaza kaza kaza ne shi yasa sai ka san yadda zaka fito da magana an fahimta eh lokaci ya cika wai dukan ta isa ko za ana cikin magana sai ga zai mutum ya fushi to ai wasu matan ne kaza ka ce matan ka karkace duk sa'an da magana ta fito da fushi da zafi akwai akwai sako a ciki abu ya aka yi اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام